أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta laraba a yau muna goma sha tara ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da yau muna sha tara ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a nan masallaci na a intanet revenue da ke nan cikin garin bauchi a nan cikin suratu fusilat wadda a jiya mun tsaya ƙarshen muna kan bayani akan aya ta 30 da kuma aya ta 31 zuwa 32 yau insha Allah ta'ala za mu sake maimaita waɗannan ayoyi guda uku mu karasa abin da ya rage mana na bayanai akan su sannan kuma mu daura zuwa ga ayoyi na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah Allah ya ce lallai waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sun mastaqamu sannan suka tsayu akan hakan tatanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ya ce mala'iku za su dinga sassauka a gare su suna ce da su Allah ta kafu kar ku ji tsoro wala tahzanu kar ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sannan ku dinga albishir da aljannan da aka kasance ana yi muku alkawari akan ta nahnu awliya'ukum mu ne majibantanku fil hayati dunya anan rayuwar duniya wa fil akhirah hakanan kuma a lahira walakum fiha ma tashtahi anfusukum a cikin aljanna kuna da dukkanin abin da rayukanku suke muradi walakum fiha ma tad'un kuna da duk abin da kuke buri kuke fatar samu a gidan aljanna nuzulan wato tarbace liyafa ce min ghafurir rahim daga wajen Allah mai gafara mai jin kai waɗannan ayoyi guda uku mun fara bayani akan su jiya lokaci ya kure mana ba mu ƙarasa bayani akan su ba kamar yadda muka karanta a jiya da Allah ta'ala ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu lallai waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu kuma suka tsayu akan bautar Allah madaukakin sarki shi kadai malamai suka ce ma'anan thumma istaqamu ai sun ce rabbuna Allah wa lam yushriku bihi shay'a sun ce ubangijinmu shine Allah shine kadai abin bautanmu sannan kuma basu yadda sun yi ma'alla tarayya ba ba su yadda sun yi ma'alla shirka ba wannan shine ma'anar innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu kaga kenan abinda zai kara fito da shi fili shine fadin Allah a cikin suratul an'ami alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Allah ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu walam yalbisu imanahum bi zulmin sannan ba su cakuda imaninsu da shirka ba bi zulmin anan ai bi ma'ana bi shirkin ba su cakuda imaninsu da shirka ba ula'ika lahumul amnu Allah ya ce waɗannan suke da cikakken aminci wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya shirye da su kaga ma'anar innal ladzina qalu rabbuna Allah shine alladzina amanu thumma istaqamu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi sun ce Allah shine ubangijin mu sun yi imani da Allah a matsayin ubangiji sannan kuma ba su cako da imanin su da shirka ba sun tsayu akan tauhidi da kaɗe ta Allah madaukakin sarki da bauta shi kadai subhanahu wata'ala sayyidina abubakar Allah ya kare da a gare shi wata rana ya ce ma ɗalibai ko sahabbai da suke tare da shi me za ku ce game da fadin Allah ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu sai suka ce rabbuna Allah thumma amilu biha sun ce ne Allah ne ubangijinmu sannan kuma sai suka yi aiki da fadin su na cewa Allah ne ubangijinmu walam yuznibu sannan ba sa zunubi suka daina zunubi gaba daya suka ce shi ne ma'anan sun mastaƙamu suka tsayu akan bautan Allah ba zunubi sai ce da su laqad hamaltumuha ala ghairil muhmal kun ɗaura wannan ayar a inda ba nan ne muhallinta ba kun ɗaura ta a inda ba nan ne wajen zamanta ba me ayan take nufi yace ai lam ya'diluha bi shirkin wala ghairi basu cakuda imaninsu da shirka ba shine ma'anan innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu sun ce Allah shine ubangijinmu sun kuma tsayu akan bautar Allah shi kadai bi ma'ana sun faɗi la ilaha illallah sannan kuma basu cakuda la ilaha illallah su da shirka ba kaga kenan duk yadda ka faɗi la'ilaha illallah idan la'ilaha illallah ya fito a goshinka saboda tsaban yadda kake maimaita la'ilaha illallah to daga ran da ka yi shirka ka haɗa Allah da wani wajen bauta sunanka mushirki sunanka kafiri daga ran da ka faɗi la'ilaha illallah sannan kuma ka bauta ma wani wanda ba Allah ba to ka zama kafiri ka zama mushirki faɗin la'ilaha illallah baya amfanar ka har sai ka tsayu akan bautar Allah shi kadai ba tare da ka hada shi da kowa wajen bauta ba wannan shine ma'anar la ilaha illallah saboda haka a wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da la ilaha illallah innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu shine ai sun ce Allah ne ubangijinmu sannan suka tsayu akan la ilaha illallah ba tare da sun yi Allah tarayya ba wannan ita ce maganar sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi ita ce maganar al'imamu mujahid Allah ya ƙara yadda a gare shi ita ce maganar al'imamu suddi Allah maɗaukakin sarki mishi rahama ita ce maganar al'imamu ikrama Allah maɗaukakin sarki mishi rahama duk suna tafiya ne akan cewa innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu abinda ake nufi shine sun ce Allah shine ubangijinmu sannan kuma sun tsayu akan tauhidi basima Allah subhanahu wataala shirka ba wasu daga cikin malamai kuma suka ce ma'anan innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu shine thumma istaqamu ala ta'ati sun ce Allah shine ubangijinmu sannan kuma suka tsayu akan biyayya ma Allah kaga wancan malaman sun ce sun ce Allah shi ne Ubangijinmu sannan sun tsayu akan bautar Allah shi kaɗai wannan kuma tafiyar su fahimtar su ita ce sun mastaƙamu ai istaƙamu ala ba'ati sun tsayu akan biyayya ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda al-Imam Zuhri yake cewa Umar dan Khattab Allah ya ƙara yadda a gare shi wata rana ya hau kan mimbari ya karanta wannan aya innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu yace ai istaqamu wallahi bi ta'atihi wa lam yaruhu rawghana tha'lab sun ce ai Allah shine ubangijinmu sannan sun tsayu akan biyayya ma Allah subhanahu wata'ala ba tare da suna kwane-kwane ba irin kwane-kwane na dila ba tare da suna wato ainihin zilliya ba yau a ce suna zigza kenan yau suna bautan Allah gobe sun koma wani abu yau suna biyayyan Allah gobe sun koma sabon Allah wannan yasa al'imamu hassanul basari Allah ya mishi rahama ya kasance idan ya karanta wannan ayan faɗin Allah maɗaukakin sarki innan lazina ƙalu rabbun Allahu sun mastaƙamu sai ya yi addu'a ya ce Allahumma an ta rabbuna farzukuna listiƙama sai ce Allah kai ne Ubangijinmu Allah muna roƙonka ka azulta mu da istiƙama ka azulta mu da tsayuwa akan bautar ka kai kaɗai ba tare da mun haɗa ka da wani wajen bauta ba Allah kai ne Ubangijinmu Allah muna roƙonka ka azurta mu da wato ainihin tsayuwa akan yi maka biyayya wannan ita ce fahimtar wato abdullahi dan abbasin ita ce fahimtar sayyidina ali bin abi talibin ya ce ma'anan innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ya ce ai istaqamu ala ada'i fara'idihi sun daidaitu akan sauke abinda Allah madaukakin sarki ya fallanta musu na ibada sallah azumi zakka aikin hajji daidai iya gwargwadon abinda suke iyawa Allah madaukakin sarki ya samu dace to kaga kenan kamar yadda Hassanul Basri yake addu'a haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da kansa shi ma yana addu'a hasali ma Allah ya ce da shi da ba dun mun tabbatar da kai akan addini ba da saura kaɗan kaɗan bauli Allah ya ce da annabi walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhi
قليلا إذا لأذقناك إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات مم.
ثم لا تجد لك به علينا بصيرا Allah madaukakin sarki yace walaula an sabbatnaka Allah yace da annabi wallahi da ba din mun tabbatar da kai akan wannan hanyar ba laqad kitta tarukanu ilaihim shay'an qalila Allah yace sauran kiris ka kusa saura kaɗan ka karkata zuwa gare su wani abu ɗan kaɗan saura kaɗan kaɗan bauɗe Allah ya ce da shi inda ko ka yi haka idan da haka ya faru la'azaƙonaka zu'ifal hayati wa zu'ifal mamat da mun ɗanɗana maka wahalar rayuwa da wahalar mutuwa sun mala ta jidu laka alaina nasira sannan kuma ba za ka taɓa samun wanda zai taimake ka a kanmu ba kaga kenan hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah shi ne ya dawwamar da shi akan wannan hanyar kaga mu ma kuma Allah ya umarce mu ya fara umartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa ya tsayu akan bautan Allah madaukakin sarki shi kadai a suratu hudin yace da shi fastaqim kama umilta wa man taba ma'aka فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما يعملون خبير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fastaqim kama umirta Allah ya ce ma annabi ka tsayu kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka duk wanda ya tuba ya biyo ka ya zama musulmi tare da kai shi ma ya tsayu irin yadda aka umarce shi a addini kar ya rage kar ya kara wala tadagaw kar ku wuce iyaka a addini innahu bima ta'maluna khabir Allah yana kal Allah ya masani ne game da duk abin da kuke aikatawa wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar Allah ya ce kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci sai wuta ta shafe ku wa malakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun ku zama baku da wasu majibanta kuma bayan Allah kuma babu wanda zai taimake ku in ba Allah ba kuma baku da mataimakin da zai taimake ku kuma bayan Allah sannan idan ka koma suran da take gaban wannan suratu shura akwai wata aya da malamai suka ce tana kama da ayatul kursi ta hanyar cewa ayatul kursi tana da gaɓoɓi guda goma ita ma wannan ayar tana da gaɓoɓi guda goma Allah maɗaukakin sarki ya ce fali zalika fada فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falidhalika ko falidhalika fad'u wastaqim kama umit shine muhalli shahidin mu Allah ya ce mu annabi ka tsayu kamar yadda aka umarce ka ka zama mai istiqama akan biyayyar Allah akan bautar Allah shi kadai mu ma Allah ya umarce mu mu zama masu istiqama mun karanta a baya a farkon surar nan fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu ku tsayu zuwa ga bautan Allah ku tsayu akan bautar Allah shi kadai ku kuma nemi gafaran Allah madaukakin sarki subhanahu wataala saboda haka istiqama abu ne wanda yake da matukar muhimmanci kwarai da gaske hasali ma babu abin da yafi muhimmanci a addini sama da istiqama domin yanzu kana ibada yanzu kana mutumin kirki ba nan matsalar take ba ina matsalar take shine da me zaka cika ci yaya ƙarshen zai kasance ka in kai mummunan ƙarshe shine abun tsoro shine abun tsoro a ce ka mutu amma a hanyar banza eh yanzu misali ranar lahadin nan da ta wuce akwai abin da ya faru wani magidanci ya ɗauki mashin ɗinsa daf lokacin shan ruwa ya fita ya je ma iyalansa cefane na ɗan shan ruwa hakan nan sai wani yaro irin 'yan sara suka ne ya gamu da shi sai buge shi ya sassare shi ya jefar da shi a mace ya ɗauki mashin ɗin ya gudu da shi washe gari da safe an gama kintsa shi wannan da aka kashe an masa sallah an kai shi makabarta yan uwansa suna kokarin binne shi sai suka ga an shigo da wata gawa sai suka ji ɗai yan uwan wannan gawan da aka shigo da shi suna cewa kamar fa menene ajali ya kira shi yana zaune ya fita je aro mashin ɗin wani ya yi hatsari ya mutu yanzu ba musamman mashin ɗin waye ba suna taɗi tsakaninsu suna siffanta mashin ɗin da aka so suka gane cewa mashin ɗin ɗan uwansu nan ne da aka kashe cewa ga wanda ya kashe ɗan uwansu ya kwace mashin ɗinsa shi ma gashi na yanzu a mace so shi lokacin da ya buge shi ya kwace mara mashin ɗin bai san cewa mintoci ne tsakaninsu ba bai sani ba bai san cewa kabarinsa da shi da wanda ya kashe din kabarinsu babu gab ba yanzu kaga wannan ai mummunan ƙarshe ne bala'i ne masifa ce a ce ƙarshen aikinka da za ka yi a duniya shine ka buge wani ka kwace masa mashin ɗinsa ka kashe shi kai ma kuma kawo mashin ɗin ka mutu wannan kaga ai mummunan ƙarshe ke mummunan ƙarshe ke wannan shine illan aikin zunubi illan aikin sabon Allah Allah ka tsare mu Allah ka kare mana imaninmu su kuma Allah ka gafarta musu gaba daya saboda haka Allah ta'ala ya ce to waɗanda suka tsayu akan bautar Allah din nan suka tsayu akan la ilaha illallah tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su sassauko zuwa gare su yaushe ne mala'iku za su sassauka zuwa gare su malamai sun tattauna akan menene yaushe ne lokacin da mala'iku za su sassauka zuwa gare su Abdullahi dan Abbasin Allah ya kare da a gare shi yace hiya bushra takunu lahum min almalaikati fil akhirah yace bishara ce da mala'iku za su yi musu a lahira shine ma'anan ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su dinga musu albishir a lahira cewa baku da matsala baku da damuwa za ku shiga aljanna kuma za ku dawoma ku tabbata a cikin gidan aljanna al-imamu bin zaid da al-imamu mujahid suka ce ma'anan ta tanazzalu alaihimul mala'ika ai inda maut mala'iku za su sassauko musu a lokacin mutuwa lokacin da za su mutu mala'iku za su sassauka zuwa gare su wanda kuma wannan shi ne yake da shahid na hadithin al'imamu ahmad ibn hanbal hadithin da sahabi bara'u bin azib allah ya kara yadda a gare shi ya rawaito cewa wata rana mun tafi da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun je binne wani mutum cikin mutanen madina muna zaune a makabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu waje ya zauna sannan mu ma muka zauna a kewaye da shi a lokacin ana kokarin tonon kabari yake cewa annabi ya dauki wata kara yana cikin ƙasa da ita sai ya ce da mu ista'izu billahi min azabil qabr sai manzo Allah ya ce ku nemi tsarin Allah ya kare ku daga azaban kabari ku nemi Allah kariya da tsari daga azabar kabari ya maimaita haka hassa uku sai manzo Allah yake cewa innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin 'anil akhirah manzo Allah sai yake cewa lallai bawa mumini a lokacin da zai yi ban kwana da duniya lokacin da zai rabu da duniya zai kuma fuskanci lahira wannan shine ya shiga walter fatis sako bisak burbushin duniya bai gama wucewa ba sannan kuma gashi ya tunkare lahira yana tsaka-tsaki ke manzo Allah ya ce nazala ilaihi mala'ikatun minas sama wasu mala'iku da su sassauko masa daga sama bidu thiyabi bidu luju masu fararen tufafi masu fararen fuskoki ma'ahum kafnun min akfanil janna wa hanudun min hanuqil janna tare da su akwai wani likafani wani hankicif daga aljanna da kuma turaren aljanna hatta yajlisu minhum maddal basar manzo Allah yace za su zauna a gaban shi iya ganin sa iya mala'iku duk wanda suke tare da shi dinnan cikin mutane baya ganin su mala'iku kawai yake gani iya ganin sa kawai wato tsabaragen mala'iku ne a zube a gaban sa wayannan mala'ikun suna zuwa ne kafin mala'ikan mutuwa yanzu to su ne in sun zo sai su dinga ce masa Allah ta khafu wala ta hasan wa da karka ji tsoro abinda zaka tinkara a gaba baka da matsala wala tahzanu kar kai bakin ciki abinda zaka bari a baya na zuriya Allah zai ji maka da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna zaune thumma ya'ti malakul maut sai mala'ikan mutuwa sai ya zo hatta ya jilisa inda ra'sihi sai ya zauna a daidai kansa fa yaqulu sai ya ce ayyatuha an-nafsu at-tayyiba ukhruji ila rahmatin min Allah wa ridwan sai ce yake wannan rai tsaftatacciya tsarkakakkiya fito zuwa ga rahamar Allah da gafaran Allah manzo Allah yake cewa fatakhruju kama tasilul qatratu min fihi siqa manzo Allah yace siran ta dinga fitowa kamar yadda ruwa ke tuttudowa in ana juya ruwa daga jarka kaga yana fitowa cikin nutsuwa kamar ana juya ruwa a bokiti annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza a kwadaha idan ya karɓi ran sannan ya ciro ran lam ya daɗo hafi ya dihi ƙarfata ba za su bar wannan ran a hannunsa daidai da kyaftawan ido ba hatta ya ha sai sun karɓi wannan ran fa ya ja'aluha fi tilkal kafin wa tilkal hanut sai su sanya wannan ran nashi a cikin wannan likafanin da kuma wannan turaren da suka zo da shi daga gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa yas'aduna biha ila sama sai su haura da wannan ran zuwa sama fala yamurruna biha ala mala'in min almala'ikati illa qalu ma hadhihi ar-ruhu at-tayyiba ba za su wuce wata tawagan mala'iku ba sai mala'ikun nan sun ce wannan rai mai tsarki mai dadi ran waye wannan fa yaquluna sai su ruhu fulan ibn fulan ran wane ne dan wane bi ahsani asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya za su ambace shi da mafi kyawun sunan da ake kiran shi a nan duniya ran malam wane ne alaran ma wane ne ladan wane ne ustaz wane ne haka za su kira shi da wannan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yantahu biha ila sama'id dunya har sai sun isa da wannan ran zuwa sama na duniya fayusta azanu lahu sai su nema a bude sai a bude manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha muqallibuha ila as-sama'i allati taliha kowace sama idan sun wuce sai mala'ikun da ke saman sai su yi musu rakiya zuwa bakin kofar saman da take gaba har zuwa hatta yantahu biha ila as-sama'i sabi'a har sai sun isa zuwa ga sama ta bakwai a lokacin da za su isa zuwa ga sama ta bakwai sai Allah madaukakin sarki ya ce da su uktubu kitaba abdi fi illiyin Allah sai ce ku rubuta sunan bawana a cikin littafin illiyin shine kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqumun yashhaduhu muqarrabun sai a rubuta sunansa a cikin wannan littafi yace Allah sai ya ce thumma aiduhu ila al-ardi sannan ku dawo masa da ransa zuwa duniya fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra domin daga cikin wannan ƙasa na halicce su sannan kuma daga cikinta zan fito da su sannan kuma wato cikinta zan mai da su kuma cikinta zan fito da su karo na daban kuma yi da masa ransa zuwa ƙasa kaga daidai lokacin da suke tafiya sama daidai lokacin kuma a nan kuma ana nan ana shirya shi ana kintsa shi a yi mishi wanka lokacin da za a gama rufe shi to lokacin kuma Allah ya ce a dawo masa da ransa sai kuma a dawo da nan to jama'a wannan shine ma'anan tatanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta khafu wala tahzanu wannan shine ma'anan wannan shibati nashba Allah ya ce na rantse da mala'iku masu cire ran mumine cikin nishadi cikin kwanciyar hankali suna masa taɗi suna bashi labari ga abin da zaka tunkara a gidan aljanna ai a gidan kama na aljanna akwai kaza a gidan kama na aljanna akwai kaza a gidan kama na aljanna akwai kaza to a daidai wannan lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce duk wanda ya so haduwa da Allah to Allah yana son haduwa da shi duk wanda ya ƙi haduwa da Allah to Allah na kin haduwa da shi sai na na Aisha radiyallahu ta'ala an haka ce ai ya rasulullah to ai dukan babu san mutuwa kuma ai ba zai haɗu da Allah ba har sai an yi me har sai an mutu sai ta ce a'a abin sai ya ce mata abin da ake nufi shine shi mutum musulmi mumini lokacin da ya zo mutuwa za a yi mishi albishir da gidan aljanna da rahamar Allah da gafaran Allah sai zama babu abu mafi soyuwa a gare shi sama da wannan abin da yake gabansa da samun rahama da gafaran Allah sai ya zama yana Allah Allah a kai shi ya gamu da ubangijinsa to sai zama Allah ma yana marhaban da shi shi ko fasiki mutumin banza idan mutuwa ta zo masa ya ga abin da ake masa albishir da shi na duka da masifa da bala'i sai zamana duk duniya ba abin da ya ƙi kamar abin da ke gabansa na haɗuwa da Allah sai ya ƙi haɗuwa da Allah sai zama Allah ma baya marhaban na haɗuwa da shi bayan kuma Allah ya riga ya rubuta cewa dole dole sai ya gamu da shi dole sai ya haɗu da shi Allah ka samu dace Allah ka samu cikin wannan shiqati nashqa ka tsare mu daga gamuwa da wannan zai'atin kharqa saboda haka Allah yace za su ce Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu sannan muna muku albishir albishir na aljannan da aka kasance ana muku alkawari al-imam waki da ibn zaidin suka ce wannan albishir din mala'iku za su yi ma muminai ne a wajaje guda uku na farko lokacin mutuwa na biyu kuma lokacin da suke cikin kabari sannan na uku kuma lokacin da za a tada su daga cikin kabari zuwa ga filin alkiyama zuwa ga gidan aljanna Allah ka samu dace ka sanya mu cikin yan aljanna za su ce da su nahnu awliya'ukum mu ne majibancanku ai nahnu qurana'ukum alladhina kunna ma'akum fid dunya mu ne muke tare da ku a duniya muna tare da ku a duniya mu muka yi ta muku jagoranci zuwa ga ayyukan alkhairi fala fa idza kana yawmal qiyamati qalu la nufariqukum hatta nudkhilakum aljanna in alkiyama ta tsaya ma ba za mu rabu da ku ba har sai mun shigar da ku aljanna kaga ai ɗan aljanna ai rakiya za a musu zuwa aljanna ko wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafdan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wilda Allah ka tsare mu da zama cikin mujrimai ka sanya mu cikin aljanna al-imamu suddi Allah ya mishi rahama yace ma'anan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya ay nahnu al-hafazatu li a'malikum fid dunya mu ne muke kiyaye duk ayyukan da kuke yi a duniya duk abin da kai na aikin alheri da mu muka rubuta mun san kun yi wa fil akhirah ay wa awliya'ukum fil akhirah kuma muna tare da ku a lahira ba za mu rabu da ku ba har sai kun shiga aljanna har sai kun shiga aljanna sannan idan kun shiga aljannan ma wala kun fiha ma tashtahi anfusukum a cikin aljanna kuna da duk abin da rayukanku suke so duk abin da kuke so a duniya za mu ba ku wala kun fiha ma tad'un hakanan kuma duk abin da kuke buri duk abin da kuke fatar samu a duniya a wato a gidan aljanna za ku samu lakum fiha ma tashtahi anfusukum ay min almalaz duk wani kayan marmari da kayan daɗi da kuke son samu a gidan aljanna za ku samu wala kun fiha ma tad'un duk abin da kuke burin samu a gidan aljanna za ku same shi za ku same shi eh shine ma'anar lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid duk abin da yan aljanna suke so a gidan aljanna Allah ya ce za a ba su eh har ya zama mana har ya zama ma Allah ya nuna mana idan mun shiga aljanna insha Allah za mu yi kauyanci a gidan aljanna eh Allah ta'ala yake cewa wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
Allah yake cewa wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati Allah ya ce kai bishara ma waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari anna lahum jannati tajri min tahtiha al-anhar cewa suna da aljanna wadda koramu ke gudana a ƙarƙashin aljannin kullama ruziqu minha min samaratin rizqan Allah ya ce duk sanda aka azulta su da wani kayan marmari arziki a gidan aljanna qalu sai su ce hadha alladhi ruziqana min qablu sai su ce ai wannan shine abinda aka ba mu dazu wasu malamai suka ce in an kawo musu kamar lemo ko ayaba ko apple sai su ce a'a to ai wannan irin na duniya ne wasu suka ce idan an kawo yanzu aka sake kawowa sai su ce a'a wannan ai shine wanda aka kawo dazu hadha alladhi ruziqana min qablu Allah ya ce a'a wa utubihi mutashabiha an kawo musu shine suna kama da juna amma komai na aljanna ba irin da duniya ba komai na aljanna ba irin na duniya bane shi na aljanna duk abinda aka kawo yanzu to in an kawo na gaba na gaban ya fi shi daɗi na gaban ya fi shi daɗi Allah ya ce sannan wala hum fiha azwajun mutahhara a gidan aljanna suna da mata masu sarki masu tsafta wa hum fiha khalidun sannan za su dawwama a gidan aljanna Allah ka sa mu cikin yan aljanna saboda haka wala kun fiha ma tad'un Allah ya ce nuzulan min ghafurir rahim wannan wato liyafa ce daga wajen Allah madaukakin sarki mai gafara Allah mai jin kai sai ya ce wa man ahsanu qawlan
wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin na'am ولا تستوي الحسنة ولا السيئة Mm.
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا Mm.
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Allah madaukakin sarki yake cewa wa man ahsanu qawlan Allah ya ce wane ne yafi kyawun magana ma'ana babu wani wanda yafi kyan magana babu wani wanda ya taba fadin wata magana mai kyau mimman da'a ila Allah sama da wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila salihan yayi aiki aiki nagari wa qala sannan yace innani minal muslimin yace lallai ina cikin musulmai waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan ayar malamai sun tattauna akan menene ma'anar wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan al-imam ibn sirin da al-imam suddi da al-imam ibn zaidin da al-imam hasan al-basri Allah ya kara rahama a gare su suka ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah suka ce babu wanda yafi manzon Allah kyakkyawan magana domin shine asalin mai kira zuwa ga Allah shine wanda Allah ya ce ya aiko shi ne domin ya kira zuwa ga Allah ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi ibnihi wa sirajan munira kaga Allah ya ce ya kai annabi mun aiko ka ne ka zama da'iyan ila Allah mai kira zuwa ga hanyar Allah saboda haka wannan yasa Hassan al-Basri idan ya karanta wannan ayar sai ya ce hadha rasulullah hadha habibullah hadha waliyullah hadha safwatullah hadha khiratullah yace wannan shine manzon Allah wannan shine masoyin Allah wannan shine zababben Allah wannan shine wadda Allah madaukakin sarki ya zabe shi wannan shine waliyin Allah yace hadha wallahi ahabbu ahli ahabbu ahli al-ardi ila Allah yace kun ga annabi Muhammadu wallahi duk duniya ba wanda Allah ya kuso irinsa ajaballahu aba ajaballahu fi da'watihi ya amsa ma Allah kiransa da Allah yayi masa wada'an nasa ila ma ajaba ilai shi ma kuma sai ya kira mutane su amsa abin da shi ma ya amsa zuwa gare shi Allah ya kiraye shi kuma ya amsa sai kuma ya kirayi mutane cewa kuma ku amsa kiran Allah kamar yadda ni ma na amsa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wannan ayar wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah tace nazalat fil mu'adhdhin take cewa wannan ayar ta sauka ne game da ladanai eh shine mimman da'a ila Allah kiran sallah kenan babu wanda ya faɗi kyawun magana magana mai mai kyau sama da wanda ya kira sallah mimman da'a ila Allah kenan wa amila salihan shi ma ya shiga sau akai sallah da shi kaga kenan ashe ladan babban mutum ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa almu'adhdhinuna atwalun nasi a'naqan yawmal qiyama manzan Allah yake cewa ladanai sun fi kowa tsawon wuyaren tashin kiyama rana da aka matso da ita kusa da mutane tana kona kawukansu da kwakwalansu to su ladanai Allah zai ba su tsawon wuya wuyan ta wuce ranar saboda haka su ba za ta kona su ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani ladin da ya kira sallah to duk wani abu busasshe da ɗanye mai rai da marar rai da ya ji sautin kiran sallansa zai ba da shaida a kan shirin tashin kiyama Allahu akbar ina ladan yake to gashi can kage yanzu duk waɗannan bishiyoyin da suke kewaye suna jin kiran sallanka ranar tashin alkiyama za su ba da shaida cewa kai musulmi ne kuma kana sallah kaga ka kwashe ai ina ga wannan aikin da mu zo mu yi munaza da kai a ciki Allah madaukakin sarki ya karba mu ne karba maka da mu baki daya kaga ladan ashe babban mutum shine ke kiran sallah kafin mutane su fito sallah watakila musamman da asuba lokacin kowa yana bacci shi ya zabtare daga lokacin baccinsa zai fito ya kira mu mutane as-salatu khairun minan nawm sannan ya sake dawowa ya sake kiran sallah na biyu akalla sai yayi awa guda ko kasa da haka kadan kafin wasu su fara zuwa masallaci kaga wannan ba karamin kokari yake yi ba Allah ya saka maladanan mu da alkhairi saboda haka nana shi tace wannan ayar ta sauka ne tana bayani game da game da wato ainihin ladanai Fudail bin Rufaida yake cewa na kasance ina kiran sallah ga ɗaliban Abdullahi bin Mas'ud sai Asim ibn Hubaira sai ya ce da ni idan ka tashi kiran sallah ka ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah faqul wa ana minal muslimina sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wa ana minal muslimina sai karanta wannan ayan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimina to amma wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar abin da yafi dacewa da ita ita ce maganar su ibnu sirina da imamu suddi da ibnu zaidin da hasan al-basri cewa wannan ayan ta sauka ne tana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin wannan ayan ta sauka ne a makka wannan sura ai mun ji sura ce makkiya suratul fussilat kiran sallah kuma an fara kiran sallah ne a ina a madina kaga kenan ayan ta riga kiran sallah sauka illa iyaka ka'idan malamai na tafsiri cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab cewa ana lura da fadin lafazin aya ba a tsuke ta akan iya sababin da yasa ayan ta sauka kaga kenan kiran sallan shi ma zai iya shiga cikin ma'ana kamar yadda misali sayyidina abubakar ya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutum dan ya ce Allah ne ubangiji na kaga ai ayan rajulun mu'minun min ali fir'auna ne ya faɗa ma fir'auna game da annabi Musa shi ma kuma sayyidina abubakar sai ya sake maimaita ma Abu Jahalin game da wa game da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka Allah madaukakin sarki yake cewa ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا الإمام حسن البصري يتي wannan ayan ammatun fi kulli man da'a ila Allah ayan ta wato mamaye duk wani mai kira zuwa ga Allah duk wani wanda yake kira zuwa ga Allah shi kadai zuwa ga abauta ma Allah shi kadai ba ruwansa da kira zuwa ga abauta ma wani wanda ba Allah ba to wannan ayan ta shiga ya shiga cikin wannan ayan yana da wannan falala cewa babu wanda ya faɗi wata magana mai tsafta magana mai kyau sama da tashi al'imamu ibnu abi hazim yake cewa nazalat fi kulli mu'min wannan ayan tana magana ne akan dukkan mumin yana shiga cikin wannan ayan sannan yace wa amila salihan ma'ananta shine as-salatu bainal adhani wal iqama wa amila salihan shine kiran sallah wato sallan da mutum zai ta nafila tsakanin kiran sallah da iqama in an kira sallah kafin a tare ikama yayi nafila yace shine wa amila salihan wannan ita ce magana Abu Umama Albahili Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa abinda ake nufi shine salla rak'atayn bainal adhani wal iqama sannan al-Imam Ikrama yace wa amila salihan shine salla wa sama mutum yayi sallah kuma yayi azumi al-Imam al-Kalbi yace wa amila salihan shine addal fara'ida ya kuma wato ainihin sauƙi farillan da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura masa ka gani babu wanda ya faɗi magana irin magana mai kyau irin maganar da waɗannan suka yi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimina ya kuma ce lallai tabbas ina cikin musulmai waɗanda suka sallama ma Allah waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wala tastawil hasanatu wala sayyi'a da kyakkyawa da mummuna ba za su taba haduwa ba abdullahi dan abbasi Allah ya kare da a gare shi yace alhasanatu la ilaha illallah wasayyi'atu shirk mai kyau din shine la ilaha illallah mara kyau shine shirka kaga da la ilaha illallah da shirka ba za su taba haduwa ba al-imamu aba'u yake cewa alhasanatu at-ta'a wasayyi'atu al-ma'siyah mai kyau shine biyayya ma Allah abu mara kyau mummuna kuma shine sabon Allah da biyayya ma Allah da sabon Allah ba za su taba haduwa ba sannan al'imamu hassanul basari ya ce a sayi'atu al'afu wato alhassanatu al'afu wa sayi'atu alintisaru ya ce mai kyau shine afuwa mara kyau kuma shine ramako kaga da afuwa da ramako ba za su taba zama ɗaya ba al'imamu dahak ya ce a sayi'atu alhassanatu al'ilmu wa sayi'atu alfahshi abu mai kyau shine ilimi sannan mara kyau kuma shine alfasha da jahilci wannan shine as-sayyi'a kaga ba za su taba haduwa ba al-imamu ali bin abi talib yace as-sayyi'atu bughdu ali rasuli wal hasanatu hubbuhum mara kyau shine kin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kyau kuma shine kaunan su kaga da abu mai kyau da mara kyau ba za su taba haduwa ba wala tastawil hasanatu wala sayyi'a ba za su taba haduwa ba to amma in mun kalli siyaƙin ayar wacce take gaba za mu ga da Allah ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a sai ya ce idifa billati hiya ahsan in an maka karama da mafi kyau kaga kenan za mu ga siyaƙin ayan ya nuna mana fassarar da za ta fi hawa mizanin ayan shine alhasanatu al'afu was sayyi'atu alintisa abu mai kyau shine an maka kai afuwa mara kyau kuma shine ramako tare da cewa in an maka karama ba abu mara kyau bane babu wani laifi don an maka karama ba wani abu bane amma abin da ake so shine wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabaltum lahuwa khairul lisabirin Allah ma ya baka dama in an maka karama amma Allah ya ce in kai afuwa afuwan tafi kai afuwa ka kauda kai wannan shine abin da yafi haka Allah ya ce idfa billati hi ahsan fa'iza lalzi bai na kawo bai na hu a dawa sai ka wayi gari wanda tsakaninka da shi akwai gaba sai ya koma ka annahu waliyun hamim kamar masoyinka ne abokinka makusanci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu za mu sake maimaita wannan aya tun daga faɗin Allah ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah sai kuma mu kara zuwa gaba insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ya tara mu cikin lada inda muka yi kure Allah ka yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sa albarka da alkhairi cikin rayuwarmu Allah ya gafarta mana kurakuranmu ya gafarta mana zunubanmu ya yi mana albarka baki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته